إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara dorinmu a markazin ahalin sunna da jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna talata takwas ga wata na rabi da awal hijira shekara 1441 wanda ya dace da biyar ga watan goma sha daya shekara 2019 yau insha Allah muna zarmuna littafin na buru maram yau za mu yi darasi na goma sha biyu a cikin littafin buru maram darasi na goma sha biyu insha Allah a darasinmu na ƙarshe dai ina ga mun kawo bayani ne akan muna cikin bayani na wanka na ibada da na janaba da na haida da na nifasi da na juma'a duka wannan wankaye wanda aka yi bayani duka siffar guda ce illa bambanci niyya da matsala ta tsinci kai a cikin wanka na haila wanda magana ce mai saɓani a wajen malamai da dama magabata kan matsalar tsinci kai a wanka na haila wanda kuma hadisinmu na ƙarshe na tsarin afa an kuduhu da gusul janabata wal haida tsarin kalmar haida a wannan lafazin kamar bani rahimahullah ya ce hadisi ne sha tsarin kalmar haida ya sanin tambayar akan wankan janaba ne kuma duka babban madogara ta wanka sun ce kai ta zo a bukhari ko musulun akan aisha radiyallahu anha lokacin da ta sami jini a zuwansu aikin haji wanda ta yi jaji ga annabi sallallahu alaihi wasallam na wannan abu da ya same ta na jini ya ce wannan abu ne allah ya rubuta ma ɗiyan adam ɗiyan hawa ɗiyan hawa wannan al'ada ta jini ta haka yi da abin da mai aikin haji ke yi illa kake tawafi ana ya mata umarni ta sunce kanta ta yi wanka to abin da yasa malamai masu inkarin magana sun cewa suke cewa ba wajibi bace ba ganin wannan ba kare wanka bane ba tana cikin jinin ne shine dalilin abin da ya kawo maganganu kan mas'ala wasu na ga dole sun ce tun da an sun ce ma ba ida ba ya yi ida shi dai gaskiya magana ce wanda wasu magana kamar da ina ga cikin fatar bari hamsin hajji ya kawo kan magana shi da ala kullu halin an so ya yi sun ce kan shi ya yi kuma dai mai zai cutar da mace ta sun ce kan a walga wata sai wata kuma duka wannan siffa da muka yi ta wanka mai siffa dalla-dalla wanda mun yi shi aikace wanda za a wanke a yi wanke wuraren arwala tukon a yi wanke kai su uku tukon a wanke sauran jiki haka haka yi shi shine kamar wanda ya cika kuma wani bayanin wanka wanda yake da waduka asfarsa na gaugawa wanda bai ɗaukar lokaci irin wannan shi ma dai mun tabbatar eh, ruwa ta tabbata bukhari ko muslim dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan wanka ana tattaunawa kan wanka yace ya san ku ni dai garin da nake yace na zuba ina zuba ruwa a kaina in wanke sau uku kuma sai in fara a sauran jikina ta wannan kenan ko da da duka kai inda kai niyya ta wanka na janaba ko wanka na juma'a ko na haila an aka yi wannan wanka yayi in aka yi da duka balle da famfo irin na zamani na tsaye duka dai in aka yi wata siffa da aka faɗi ko a yi mai dalla-dalla kin ko a yi mai da dukan abinda ake nema dai bambancin wannan wanka yi gaba daya kurin niyya take bambanta wannan wanka zuwa wannan wanka amma siffar guda ce duk wanda aka yi dai wanka ya yi kuma bayan wankan janaba ko na haila ko nifasi na haihuwa ba a bukatar arwala sabuwa shi yasa ake so a wanke wuraren al'aura kahin a fara wanka don ka taba shiga waccan sabanin taba al'aura kenan dinin da ka yi a cikin wannan wankan wankan baka buka a wannan wanka da aka yi baka bukatar sake arwala sabuwa wannan shi ne bayani kan abin da ya gabata na wanka kuma da bayanin cewa a wannan wanka yin magana wankewa sau uku wuraren arwallanin nasi ya zo a wanke su uku amma misali wanke sauran jiki duka mai ruwan ruwan tashi sun ma a fadar ma a da sadi kurin ya fara ruwa wasu mutafi dillin ma duka kawo kurin fara ruwa ke iya faɗin arwalla sau uku a yi amma sauran jiki ne ce aka fara ruwa ko a fara ruwa kenan sauran jiki babu sharaɗin yin su inda an zuba ruwa ko ina ya gama an bukata ta biya kuma da bayanin waɗanda suke da matsala da yawa mahi mutane mahi yawa ba kowa ba hannun shi ke kaiwa ya ka taɓa ko'ina a bayan shi don haka inda hannunka bai kaiwa wurin za ka zuba ruwa ya farara sun kai ka ɗauke abin da aka ɗora ma na albusu kuma cewa malamai na cewa wani tsumma na musamman da wasu ke rikewa ko idan hannunsu bai kaiwa ya sun gama shi ma shi shigi ne bai daga cikin sunna ba ɗora maka ba kurin ka zuba ruwa a bayan ka inda hannun ke kewa ka taɓa ka cuda inda bai kaiwa kurin ka zuba ruwa bukata ta biya wallaha sai wa'an aisha radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحب المسجد لحائد ولا جنوب wannan ruwa ta aisha radiyallahu anha tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la uhillu al-masjid li haidin wala junub ni bana halatta masallaci ga mai haila ko mai ga janaba me kenan yake ni kenan haramu ne laihi ne su shiga masallaci mai janaba ko mai haila ita rawahu abu dawud wa sahawu bin khuzaimah wannan ya kawo maganar hadisin ga inda ya zo abu dawud ya roto shi haka ibn kuzaima ya inganta waya illa hadisin tabbas yana da matsala ta inganci kuma ya saba ma hadisi wanda ya inganta sai musulun da dai magana da wani muka bayani duk abin da zai kawo hana magana mai janaba ko haila shiga masallaci ire-iren wannan suna da matsala wajen isnadinsu wajen tabbatar da magana da haka kenan masallaci in ya kama a shiga a yau na abu daban kaga ta aisha radiyallahu anha abinda manzana ta zama ya hana ta kurin kurin tawafi ne kadai hana ta duk abinda ake ne da aka yi kuma ruwa cikin sai musulun annabi sallallahu ya ce ma aisha na wuli ni khumra tace inni ha'id yake ce mata inna hada take lasta fiye dake ce mata iya masallaci ce ta kame malaha malaha al'umara zai mace manakon da abin da yake daidai tsayuwa ka ashe goshi da kunna masalla kuran al'umara ya ce na wuri na kumara kamun al'umara na mace almalawa sai ta ciyar su la'ini ha'in ina cikin hain da harasu iya masallaci sai ce mutum hada jiki lattafiya jiki ai haila ki ba hannu take ba kenan haila wani abu da ma'anawiya ba hannu ba take balle a ce an jika mai kowa nan ya shigo masallaci kaza haila wani abu da ma'anawiya bai da an ce mutum da haila wannan ko mace da jana ko mace da jana ba misali abu hore a rajiyar la'amu lokacin da annabi sallallahu alaihi wa bukhari ko muslim sun gama da abu huraira a cikin gari suna tahiya sai abu huraira ya sila ne manzala ya diba daga abu huraira ya diba can daga bayan su gamu ce ya ba huraira ya aka yi muna tare kurin ka salli bai ka tahiya ka ya ce wala ya rasulallah lokacin da muka gamu da ku ina cikin halin janaba ina kyamar in tahi da ku ina da janaba ya ce ba huraira ina musulmi na jus mummuni bai zama na janaba dan mutum ke yar jana ba cewa wani abu ma wani nan najasa ya shiga masallaci ko taba mutum ko ya taba ka taba najasa a ce al'umma nan jus ko wani bai zama najasa kenan ko ita janaba ko haila wani abu ne ma'anawi da aka dora maka yawanka a gangan jikinka a ruhinka amma ba abin da mu yake malmus ya ce ai jikinka zama najasa dan kana da janaba jikinka zama najasa dan ka shiga masallaci ka taba najasa masallaci ba haka bane ba wata ruwa bukhari kuma wani matakin sai wani ma don ambata wadda annabi ce aisha ta kamshi mana iya masallaci ruwa ta imam muslim kenan dai a takaice daman dai kuma ruwa ya ba mu dogara kanta dan tana da illa hadisin da yake gaskiya magana ta almani ya cikin ruwa gari ya ka ruwa kuma ya sauki ingancin ruwa وعنها رضي الله عنها قالت كنت أقتصر أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة متفق عليه وزاد بن حبان وتلتقي أيدينا wannan ruwa ita kuma aisha radiyallahu anha tana ba da labari na mu'amalarsu da annabi sallallahu alaihi wasallam tace kuntu aka tasil ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina wanka da ni da manzon Allah sallallahu alaihi muna wanka tare kuma ta ce min ina yin wahayi a makayi guda ta wani iya faranta maka kyakkyawan mu'amala shi da iyalan shi ba wani magana daga kai ko isa kamar shi kamar kai haka suke ta ce a makayi guda kuma ta ce wa takhtalifu aidina fi min janaba kuma hannunmu suna sabawa kan na ya shiga na shi wuta ana hannun ya shiga ya wuta kuma wannan wankan janaba ne suke yin tare shi ta wannan ake maganar cewa maganar mace da miji babu wani abu wanda yake al'aura wannan wani bai gaina wani akwai wata ruwaya shararra ta cewa lamarin mini wala ara mini mana aisha su da an zaɓa ta buga ɗawarci ba da ta ganta ba na ruwaya ba ta inganci ba tabbata ba ta cewa ba su wani ɗawar juna ba kuma wannan aiki ya kasanta maka ba haka bane tun da aka yi wanka tare an kare an da aka ce an yi wanka tare a makayi guda kaga maganin koyon al'aura bai taso ba wannan abu ne na musulunci ya halatta zai ba ce ba sai ka dole amma dai halaka ne an mutum ya yi kuma yin iya cikin wata mu'amala ta zamantakewa ya tabbata a sunna sai wannan ruwaya ta cewa suna wanka da ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hannunsu na saba ma cikin makayi ruwaya ce da Bukhari ya kawo Muslim ya kawo sai ruwaya ta Ibn Hibban ya kawo ruwa da shi ya kara ma wa taltaqi aidina ai ka ce hannun ka ta hannun ma a cikin zaba iya gamuwa da juna kidan muna gama hannu kidan muna ga hannun iya gamuwa ma a cikin makayi na tabbata maka makayi ma ba babba ne ba a to kenan hannun su ma iya fara zama iya gamuwa a ciki ya sa ta ɗauko ya ɗauko suka gama hannu tare kuma wannan ya kwanta maka na wankan janaba don wani ya wanka da wani iyaye kashi nan kuma an yi ma tare sai hadisi na gaba wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna tahta kulli sha'aratin janaba faghsilu sha'ara wa anqul bashara رواه أبو داود والترمذي وضعفاه ولأحمد أن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راوي مجهول abinda yake wannan ruwa ta abu huraira radiyallahu anhu kamar yadda aka dangana magana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna tahta kulli sha'atin janaba a kalkashin kowane gashi akwai janaba a ƙarƙashin shi ko na ƙarshe akwai janaba a ƙarƙashin shi don haka ya ce ba aka su da shi'ara ku wanke gashi wa an kulu bashara ku tsarkake fata da kyauta wanku kenan a wanke fata da kenan wanke gashi hajjikin fata ko ina saboda an ce ƙarƙashin kowane gashi akwai janaba ana nema a huda wannan janaba da take ƙarƙashin kowane gashi ita wannan ruwaya rawo abu dawo ko turmuzi abu dawo ya kawo wannan ruwaya turmuzi ya kawo ta wata afahu amma dukan da abu dawo da turmuzi kowanne ya raunanar da ruwaya sai ba inganta ba ruwaya ahmad shi ma imam Ahmad ya karuwa daga Aisha radiyallahu anha ba daga Abu Hurairah ba amma dai irin wannan lafazin shi ma dai dan wanda ne idan ya ce wa fihi rawi majhul a cikin ruwa cikin akwai majhul balle a yi hukunci kan kenan dai a takaice hadisin cewa karkashin kowace fata karkashin kowane gashi akwai janaba hadisin da hadisin bai inganta ba ba shi da inganci zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da inganci sai وعن جابر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها؟ بان باب هم تو باب من الأسنس تو باب التيمم babin taimama ni na yi shi babe ba babe na magana taimama aka ce taimama abu ne wanda ya zo a nasu ƙura'ani ko suna allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin sauƙi ga wannan al'umma wa in kuntum marada aw ala safarin أو جاء أحد منكم من قد أو لمس المسافة لم تجدوا معا فتيمموا سعيدا طيبا فغسلوا وجوهكم وأيديكم منه nan asali mutum arwallah ake a yi sallah ko a yi wanka inda janaba a yi sallah kama akwai matsala ta wa'in kuntun mara da au ala safari a wajen ahadun minkum min qalat aw lamasu nisa a wannan halin guda hudu abu laguro ne asan adatan abu laguro ruwa yakan samu matsala ya yi wahalar samu ko ko ruwan da yake kake ga ruwan a wajenka amma in ka ce za ka yi wanka ko ka yi arwalla zai kare ka sami kishirwa ya ce a kuntun marada ko ba ku da lahiya an san a halin shi lahiya akan samu mutum ga ruwan ga komi amma taɓa ruwa zama aiki kan wasu dalilai da dama suka wakana hakan ya ce a wajen hadu nukun nukayar ko ɗayan ku ya je ya biya bukata ta bayan gari ne ko wutsari shi ma dai babu abin kama ruwa ko babu abin arwala ya ce aula musulmin nisa ko kuka je kuka sadu da iyalanku kuma ibn abbas ke fasar aya a haka nan kenan mutum ya zo kenan da janaba a wannan hali alamta ji juma'a san ba ruwa ne a wannan hali zai zama to babu ruwa to ya ba ku dama fatayamman musa'idan tayyiba ku nihi abin da yake sa'id abin da yake saman ƙasa duk abin da yake saman ƙasa dutse ne ƙasa ce tarbuwa ce menene ƙasa gishiri ce ƙasa mice ce ja ce fara ce duk abin da yake na saman ƙasa shi za ku numa kuma wanda yake tsarkakakke yace famsuhu wujuhakum wa aydikum minhu ku shayi hudukanku da hannunku daga wannan sa'idi kin abin da ke samun kasa kaga da musulmi Qur'ani ya ka maka kaga arwalla sai da ya bayani wasu wujuhakum wa aydikum ulul munafiqi wasu bi usukum ajil kun ka bayani amma nan ko ta famsuhu wujuhakum wa aydikum ku shayi hudukanku da hannunku kurin kenan a buga ƙasa za mu gani a gaban sha Allah a aikace a buga ƙasa kurin a shayi huska a shayi huska a shayi huska wannan shi ne asalin kenan abin da ya zo na maganar yin taimama na ayar alkur'ani to yanzu kenan nan ganin wannan fi'iyu ce ta sunna zai kawo maka sai kawo maka yanzu hadisai masu magana kan wannan mas'ala في ورد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت خمسة أنبا وسأب قدابير وندون أم قدابير لم يؤتهن أحد قبلي بأباب قوة كهني نسلت الرعب مسيرة شهاب أنبا النصارى ta sa tsoro cikin zukatan abokan gaba daga tahiyar wata guda daga nan misali in za ta yi guda ta yi bulagunan wata guda idan na tunkari gari tsakanina da garin ta yi wata guda za a cusa ma 'yan garin tsoro na kasan kuma duk wanda ƙarfinka idan ka sare zai ka ƙato da ƙato za ka ba shi wahala sun da ya sare ta yi zuke ba tarkari da ka kare shi kenan an kare labanka to Allah yana ba ya ba mu nasara din da ya tunkara abakan gaba tahiyar wata guda kayan ya je tuni Allah ya ji tsoro a cikin zukatansu wannan shi aka ba haka a cikin annabawa wa ju'ila tiliya al-ardu masjidan wa tahura kuma an sanya mun ƙasa masallaci ce kuma abin tsarki ne fa'ayyuma rajulun a darakatu salatu falisar duk inda mutum sallah ta cin maka kurin ko babu ruwa ba a ce a za ka yi sallah za ka yi taimama da ƙasa ita ce su irkin ga ita ce abin tsarkinka kuma wannan wurin da kake a nan za ka yi sallah sauran al'ummomi sallah sai an je wace ibada ya an je coci ko can bi'a sai an je ne wajen ibada masu da ka keɓance don ibada kaɗai a nan su suke sallah amma mu duk inda lokacin sallah ya maka ba a bari ta huce kuma a kowane hali kake da arwalla ruwan arwalla ka yi arwalla babu ruwan arwalla za ka yi taimama da ƙasa ka yi sallah amma yadda cewa san muhimmancin sallah alaƙar Allah da ba wani lokacin guda bai zai matuƙa da hankalinka a rayuwa ba a baka damar babarin wannan lokaci ya huce ala kulli hal hatta kai arwalla an ba arwalla taimama ba taimama a yi ta ko ba ba arwalla ba taimama wannan abu ne wanda duk da cikin maliki a kanta sun saba duk da cikin yana da imam ashab cikin malakawa iyakan shi ma kan wannan ayi ta ko babu arwallar ko ba ta yamma ba a bana salata wuce wasu ce ayi daga baya a sake a takaice dai ya da cin sayar bukari kahin magana wanda ba san ma da an kawo suna cikin neman wannan abin Aisha radiyallahu anha wanda dai su ba su ba a wani bisu tama ba kuma suke sallah lokacin sallah dai manzana tabbatar masa shi shine hujja madogara in dai lokacin sallah duk inda kake babu abun arwalla babu abun taimama kullum sallah za ka yi ta ala kulli hal ko babu abun da kai yi ta ba a barin ta sai an yi kana jirgi ne kana mota kana ina ba da masarka a yaro Allah ba da masarka a taimama kurin ka yi niyya kan kai Allah ka a kowane hali ne ba barin ta wuce lokaci ne ko aka mai kurin cikin wadu wannan ababe da musulunci tsara akan sallah na yinta a lokaci ba a bari ta wuce ala kulli hali amma wani mutum ya zo iya harkar kasuwa iya kama kuɗi ko ana biki ko ana ranyo ana wani taro kira kallo wai ta wuce ya ka kare da kama Allah ba ba ta Allah ba ce shi da Allah ta wuce ta huce Allah ya yanka lokaci ina salata kan tsarin wani gazawar makota ina salata kan tsarin wani gazawar makota sallah wata farilla ce ga duk masu imani wata kima lokaci an wasu da iya cewa ina da salata awalin wa akira sallah tana cikin farko tana ƙarshe ta mata lokaci shi da malamai ke cewa kamar bin hasan ke cewa me zai hana a yanzu wata misali da biyu awal ka je ka hau arba ka je ka haji ka je ka hau arba ka dangaro ka zo ka yi ka ce yanzu ba taro ya yi madadi ya ma daɗi ba ya haida ma ya daɗi daɗi ma ita ka ƙare tun da mu dai ta mu je mu yi ba wahala bisa ba kai ba ta yi ba ko to yadda aka sa ma haji miƙati na zamani da wuri ita ma sallah haka Allah ya mata lokaci kitaban maƙota kurin hewan da aka ware annabi ya ware mutum biyu ya ware annasi wannan kadai ware wanda yake mantuwa yi ko ko barci ya ɗauke shi wannan kadai manzo Allah ya ba damar sallallahu alaihi magana damar daga baya zai iya yi duk lokacin da ya halka duk lokacin da ya tana wannan sakaki na cewa za ka rama ta zo ka rama salloli nawa ya ka mutane suna ce za ka rama wata shi mun hasan fita ta wasu da za a ramo tun na san nake wannan bayani masu cewa za a ramo ta ko ta huta to ta wasu da za a ramo ta wace ce ta inda ta Allah ce ga shi ta lokaci shi ta Allah wata lokaci to ta wace ce da ramo in kuma ka ce Allah ce a ramo kai bai da ba tunda duka lokaci ne Allah ce lokacin shi ne gaskiya ya bayani kware kuma ya kawo nan kamar cikin hatta fiye suna na sayyid sabiq haka na abu malik hatta albani ya kawo na ruwayoyin cikin taurin shi na maganar umar bin khattab sun sai bin umar sun su huzaifa sun su abu hurairah duka wannan sabon suna kan ganin cewa sallah ya kama da gangan kun sai tuba ga allah kawai ba a ranar sallah ya kaga maka yi ta Allah mata lokaci kurin kai baka mata naka ba kai baka yi zaman kanka ka ce kai za ka yi lakar kare kai naka kurin ka tuba ga Allah kurin ka kuma ka gyara a ƙarshe wani suke magana wanda ya bar sallah salloli mata wajen zai raba sallah shekara goma kullum yi sallah sai ya yi sallah ɗaya ta biyu to muka ce ba ka mutu ba an baka aiki masu cewa wai yanka sallah shekara kurin kabari ya kara mota wa ma baka dama kullum yanka mutum yana zuwa ya koma ke yi sai ya tara muwa ɗaya don ka mutu shekara goma ce shekara goma ce ya ka mutu aiki ai ba su da ba su baka muta ba ba su baka muta ba zai ce maka sai shekara goma kullum ya kara ma ya kaya ta fara daya to shekara biyu ka mutu kai kuma shekara goma ce ka ka ta da aiki na kurin ka tuba ga Allah ka yi ta'addanci ga Allah ka bar hanyar Allah yanzu ka koma ga Allah kurin ka tuba ka yau da nafiloli kurin Allah ta yake mu yanzu dai nan yayi maganar an sanya mini ƙasa abin tsarki na ne kinan masallacinka duk inda kake lokaci ya yi ba a ce ba a sallah ya je masallaci ko babu ruwa a wannan wuri za ka yi taimama ka yi sallah ko tsari kai ko kashi kai ko da janaba ko da za a yi taimama a wannan sallah a nan cikin abu guda biyar da aka bashi duk da akwai abubuwa daban-daban nan ruwa bukar ko musulmi ya ambaci wa hulatul lil ganaim falam tuhil li ahadin qabli an halitta mana ganima yace ba halitta ba ganima ga wani annabi karimi duk sauran annabawa in aka yaki haramu ne su ci ganima wuta take sabkowa daga sama alamar ma Allah ya karba aikin su ya wuta ta kunan abin gaba daya ba a cin ganima shine ruwa bukhari kuma musulun da tabbatawa da su shahararra ta wannan yaron na musa alaihi salam wanda ya je bude kudus wanda ya bude kudus dai ya kuma kisa shi dai lokacin da ya zo ya fatattaki kahurai ya fatattake wani kafirai mutane zama na cikin kudus wanda musa jama'a shi ta kasa ya kansu wanda dai shi wannan allah ba shi sa'a wanda hatta kai ranar juma'a ne yaƙin yi wa kana bayan sun musa sun mutu haruna ya mutu dolin ya mutu shi wannan shi ne jagoranci banu isra'il shiga baitul maqdis ba tsawon lokaci da suka yi cikin dimuwa cikin dajin wannan kaga ya fatattaka ya zo ya ga ya kora ya fatattaka rana ta zo haɗawa su kuma addinin yahudawa banu isra'il Allah ya haramta musu yin duk wani aiki duk wani aiki rasul dubai ko yaƙi ne ba a yi rasulu to shi kuma rajuma'a ne ranar za ta faɗa shi ne diba matsalar zai samu sai ya roƙi allah ya allah ya nemi a bashi damar a tsaida mai tahiyar rana ta ce inda ke amura wani mamuru a ran mafi sa alayya ke kina wani na mamman allah allah ka rike mu tahiyar rana aka tsaida mai komi tsaye wuri guda ba abin da yake buje ba abin da yake motsi sai da ya kare fatattaka su ya kare komi ta faranta wata manzana sallar salama ke cewa babu wani annabi da aka rike ma wata yara nan ba shi ba shi kaɗai ya kama haka ɗan ko ruwa ya ce annan sallar salama a haibar a rike mai rana wanda ruwa ya ba ta inganta ba din da mai wannan da ta shahara wannan mai littafin na mai waka wannan shirina ya kawo shi na da yake waka cewa وقد أقبلت نحو الغروب فأدبرت na mai ishiriniya rana ta je wajen haɗa ya ta yi baya baya ta komo baya sai da ali ya ce mashi ta haɗa su da ta haɗa ta haɗa ana kallo ta yi ta komo ta tsaya wannan ruwa ba ta inganta ba shi ma wannan tsayawa da tsaye ta aka ƙida mashi kuma wannan shi annu manzala ke nan magana ruwa ingantatta ba sai ga musulun manzala ce babu annabin da aka wara na hakan ba shi ba wannan bawan Allah wannan annabin cikin banu Isra'il to kaga anan a takaice bayan an kare fatattaka an tara ganima da aka saba a tara ta wuri guda da aka tara ta rana ta sai daga sama wuta ta zo ta saba zawa haka ake annabi suke ta ta zo shu da ta zo kurum ta taba wannan kayan ba ta kona ba kenan akwai matsala sai gano akwai matsala akwai saura ce fi kuma hulul an samu sata wani ya bunge ya za a yi a gano wanda ya sata ya ɗauki wani a cikin ganima ba raba ba wani ya kasa haƙuri haya ƙari raba ganima nan dai musa annaba wannan ya sa inda zai gano abin sai ce rike sa suna abin ƙabilanci gida goma sha biyu ne na familinsu sai ce kowane gida kowane shugaban ɗan gida kowane guda ya zo mu gaisa da shi ta nan Allah zai ba shi gane a cikin famu ga samu ramu su gaisa haka huce su gaisa na shafi ɗaya da ya zo a cikin shafin rafa hannun shi riki ta ta fi kuma gulul a cikin kuke barawa da suke na sha wari a nan samu kan za a mutum dubu na wasu an wari mutum ɗari misali a cikin ku a cikin ku rawa ta aka ware yan gidan ƙwara binciko a cikin kamun a cikin su da ya ga kan sanya na zinariya kan sanya kan sa na zinariya na ke sauran ta ya ga wani sato da ya rabu zinariya ce kai gudansa shi ne ka takuri shi ne zai kuri kai wanda shi shi ne dabara kan sa ne na zinari aka shi ne doka kuri aka hudu aka gama ana gama wata ta zo ta kona ba da kenan ba a cin ganima amma Allah ya diba raunin mu raunin wani al'umma aka ce ku halaka na guci wannan shi ne cikin abu guda biyar da aka bashi sai ya ce waɗuta shafa'a kuma abin da aka keɓance ni an ban shafa'a gobe kiyama ceton shafa'a uzuma wanda zai kowa zai ce kasan ceton da annabawan da manzannin da dukkan al'ummomi ceton amma kowa ya sabi wannan ceto kaga dukkan wani annabi ya ƙashi wani inuwa kowa zai shiga ciki sannan tun daga adam zuwa ƙarshe duka za a zo gari ya wuri ya zai filin kiyama ta zai ana neman kowa san matsayin shi ma zaki nema kowa san matsayin shi san ma ina ta gaba kowa bai za a yi da a san kowa san matsayin shi ake nema matakin farko ana ga abun babu ayin kaf abu ya yi zai ga rana ta san ko ga falai ga matsuwa ga zuwa abu ya yi tashin hankali ya kai gaya kowa abin zai shi haka neman Allah ya sabi awa kowa sabi ya san matsayin shi kuma da matsalar waye zai tambaye Allah shi ne matsala duk wannan annaban gaba daya an je ga Adam kai ne baban duniya gaba daya kai ne uban Allah yake da hannun shi kai mun kana amma Allah ya magana da kai Adam kana ga halin muke ciki ka roki Allah ya mani wani da zabi yace ni ka Allah ya yi hushin da tun da yake taushe ɗin yau kuma zai ƙarfi shi ɗin bayan yau Allah ya hushin da bai taɓa yin shi ba kuma zai ƙarfi bayan ɗin yau ni in ce ta ɓaɗe kama ga matsala ta ni zai ce ta ce ta ta gawar ta mishiwa ya ce a ku je wajen nuhu shi ma dai nuhu matsala shi ya yadda a halaka duniya duk da ba da amma iya gawar shi ma wani matsala shi ma ta kai shi shi ma zai kawo zurin ce bai zuwa ya riƙe Allah wannan matsala bai iyawa shi ma ce Ibrahim ibrahim shi ma na matsalar shi shi ma turo ga musa musa ma da matsalar shi karshe ya zo ga isa shi ma ya kawo uzurin shi karshe dai wanda zai tashi ce ana laha ana laha wanda zai ce ni nake wani matsayi ni nake da shi ya ce zan je in yi sujada a ƙasar al'arashi ya ce zan yaba allah da wasu kalmomi na yaban allah na girma allah ce wani kalmomin da zan yaba allah har a yanzu ban san su ba ballace ya halace su a sai lokacin da ya sujada za a cuta mashi waɗannan kalmomi ne ba Allah ya ce bayan na yaba Allah na yaba Allah sashi na Muhammad Ifar Asaka Ishbatu Shafa ya Muhammad daga kanka ka nemi ceto a baka ceto wannan shi kada da mana a hilin kiyama shi ne shafa'atul uzma makamin mahmuda kenan wannan shine abu na hudu da aka bashi ita kan nabi ba su kawo mai kasa ba bi su irin na kafa ya ce ana aiko annabawa ko zo ga jama'a shi musa zo ga bin isra'il haka isa haka zakariya duka zo ga bin isra'il ne ya yi hudu zo ga samudawa kai zo ga adawa misali zo ga samuda duka haka ake aiko kowa zo ga jama'a ni ne aka aiko duniya gaba daya ni annabin kowa da kowa ne kowa da kowa ne annabin shi ne wani matsayi shi kaɗai yake da shi duk sauran annabawa ya yi dakabi amma ba a kosa zuwa kowane annabi zuwa ga mutane shi shi yasa banu isra'il har a yau duk inda ake juya abun cikin inji har yau wannan kalma ya kai juye juye ya ji a musu tawili maganar isa alayhi salam ya yi magana ni ba a zuwa ga kowa ba sai ga ɗiyan da makatiyar ya ce ɗiyan banu isra'il ni annabi su ne kuran har yau tana nan a rubuce bata canza ba wallahi kim kim Allah har yau duk da kaji wannan injila kin tayyar kin ce markos kin ce mace kin ce kowace ta kasa wannan kalma a ciki ta cewa isa ya ce shi annabin ba annabin kowa bane ba annabin bani isra'il ne illa kun rashin shari'a an fasa tawil abu saboda me ya yi ga abun ba ma misali ba kai ba afirke ba afirken ba kai ba bakan fata abin da kai wuta har yau a rubuce ɗaya ce cikin ƙabilu da suke rayuwa a falastin amma bata cikin kabilar da banu isra'il za mu tsaye asalin garin ja ce ba irin ka bace ba amma ta zo ta ce ita ce ita ka roƙon allah ga iya ta ba ta lahiya a sai na addu'a mutum ya warke iza kyale ta ta yi gaba ta biyu tana mai magiya ka roƙon allah ga iya ta ya kyale ta je ta mata ya ce ni ba aiko na ba zuwa ga wani sai ga taimakon babban isra'il ba na ɗaya babban isra'il shi ke ba rushe ke bai bai ke shi ke bai cikin ba rushe ta kenan ba rushe ta sai almajiran suka baka to yesu ai kamata rahama saboda yace yace musu ya za doki gurasa ki ɗan gida in ba kare karen gida haka suka fi hayo a rubuce wallahi ya za doki gurasa kin ɗan gida in ba karen kare karen gida suka ce turan ka daɗe suka ce kata malam idan mai gida ya ci nama ya saura wa yake ba saura aka ce kayan gida sai mai kama sai mata addu'a kan wannan kenan albarkacin albarka shi ne wani pastor da muka yi tattauna da shi kan wani masala ta ina mulashi ina mamaki in ga mutum baƙin mutum haddasa shawa kaza kuma a ce wai iya kiristanci cewa ina mamaki a radio ne maganar ya take na jigir radio da ba mu to sai sai da ya ce to baka gaba ai ta ce ai da suka da ya ce bai mata addu'a ai sun ce yesu idan mai gida ya ci abinci wani ba kare ya ce a kenan kuma kuna matsayin karnuka a ciki a ita kai kawai ita ke yanzu kuma tsayin kuma tsayin karnuka ne a cikin ta a cikin kasance a ce kai kawai da kai kisan ma kai ban gata ba kai kawai da kisan na ce dai yanzu ya ce shi ba ruwan shi da ita dan shi ga manzo da mutane sai a kai kai kawo kai da kisan ka ce ai sun ce idan mai gida ya ci abinci wa ke ba sauran aka kare kenan kuma matsayin karnuka ne a ciki muna ji wani abubuwan wanda wannan lafazin yau iya na rubuce har yau yana makamkar kudin gane basira Allah ban basira to idan ya ce ba da zai yi addu'a abin shi bai shiga ƙarƙashin wata kabila suka tare suke rayuwa tare a wuri guda ina ga kai ba an suke ana ba ga ka ala ba ka ala ko dare ko ta gari ko ta sabunci ko ta wata ko bakar shi Allah shi da mu sai kenan yanzu haka yace shi ne aka aiko dukkan dukkan annabawa gaba daya shi ne daga umar bin khattab radiyallahu anhu iya karanta littafi na ahlul kitab manzala ya gama huska iska ce ta kuma bai lura sai baka baka annabi baka bata ne kici ne zaka yi umar zaka yi da tawon ne zan gura shari'a sabuwa kun daga Allah ka baka ka baka ne labarin da bai kat labarin littafin sabon da baka tsari yace wallahi inda to law kana musa hali ba ko sai da tabai yace wallahi ta nana da Allah ko da annabi musa ke dare a yau bai da dama dole bi bai da nake ko musa da dare dole bi bai da dama Allah bi me za ka yi da kama kama wannan wannan su ne abu guda biyar da aka hihita shi akan sauran annabawa kenan ba da nasara in tankari gari ta yi wata guda da sanya mai ƙasa masallaci ce kuma abin tsarkinka ne din da wata sallaye kana da masallaci kana da tsarki da halitta mai ganima wanda ba halitta sauran annabawa ba kuma da an ba shi shafa'a wadda shi aka ba cikin sauran annabawa da kuma aiko shi zuwa ga duniya gaba daya sauran wannan su ne dai abin da ke lafazin bukhari kuma musulun abin an mutu an guda biyar sai ya ce wa fi hadis dan na hita wa zakar hadis wannan bayan da annabi aka ba sauran shi muka ambata ne ya ambata sauran hadisin kenan wa fi hadis wa zai bata radiyallahu anhu inda muslim wa ju'ilat turbatuha lana tahura zalimtu jama'a zalimtu jama'a yace an sanya mana kasa turbuwanta abin tsarkinmu ne idan namiji ba idan mu samu ruwa ba kaka ce akwai akwai ruwa kaka kawo ruwa ya kara maka wani tafsiri ke maka kaka ce kodin lokacin sallah ko akwai ruwa tun daga kasa a a in babu ruwa ne salam kashi juma'an ne in babu ruwa wa an ali inda ahmad wa ju'ila turabu li tahura bata ruwa ta sayyidina ali ba huzaifa ba cewa an sanya mini ƙasa ta zamanto abin sarki sai hadisi ce wa an amma duniya radiyallahu anhuma qal ba'athani ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi haja fa ajnabtu falam ajid al-ma fatamarraqtu fi sa'id kama tatamarraqu ad-dabba ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه وجهه متفق عليه ولفظ المسلم وفي رواية البخاري وضرب بكفيه الأرض ونفق فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه abin da yake wannan ruwa ta Ammar bin Yasir radiyallahu anhu ma yake cewa ba'athani an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi haja annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni kan wata bukata shi daban wata ya aike ni a can inda ya aike ni fa ajanabtu sai na samu janaba ya ce kuma falam ajidul ma ban samu ruwa ba nan ya san da ayat taimama bukan taimama ko an ce ko an ce ko fatayammamu sa'idan tayyiba zahirin nasi me mu tabbata fatayammamu mana faqasidu sa'idan tayyiba mana kun yi kun idan ba samu ruwa ba kun yi kasa tsarkakakka haka nasin kun yi ba su samu ba a aikace ba samu ba yaya ake wunkan ya ji aya ta farko amma bayani babu aikace yanzu kun sai samu kashi a cikin halin gaje na ba babu ruwa kuma ala tabbatar mutum tsaye ban ala tabbatar mutum tsaye ban kun yi kun kasa mu sarki shi yanzu abin da ya gada ka tun da ya san dai wanka ake da kasa ko yanzu ba wanka ake da ruwa to yanzu babu ruwa me ka mutu ruwa an ce kasa da yin haka ya ce fatamarrakatu fi sa'id kamar kamar gudaba yana ce kasa ko hirni kasa gurin ya ce ne ya burgi ma ne ya burgi ma yanzu bisa gidan wanka zai da kasa shi ne fikin fikin fikin ma wanka zai da kasa an ce kun kun ji kasa gurin shi ne ce ne burgi ma a cikin kasa yadda dabba take burgi ma ko ina na juya na burtsu da wa kasa ya ya kai haka zahirin haka yi ma'in dabbar ya ce na ƙare ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نزوج أنه صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك نقايا مي قا أبن دي يسألكم قا أبن دي فقال سيتا مني إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا أبا أبا كورن قا أبن ذاك ده هنك بيو كورن قا أبن ذاك بيو شكا شما ميتا أن تقول من أنت فعل أو نكيف فعل فقال من فعل كورن كبيجيك أساد تهيب أنك كورن hannu biyu kuna a tayi a buga sama ƙasa haka kuma zan kuna a buga haka sama ƙasa ya ce idan kai haka da hannunka guda biyu yace kuma da ya ga mai yace kullun ya ishe gaba da hannun haka nan annabi da ya ga mai kullun aikatan sun ma zaraba bai da arada darbatan waida annabi sai bigi kasa bugu guda dora guda sun ma masu haikimani alalimin sai ya goga wannan akan wannan ya goge haka ya goga wa zahir kafai ya jahi bayan kayan hannun shi kenan da ciki ya wuri ya shahi nan kuma ya shahi ko jawo da fuskar shi to nan kun ya ce ya shahi damar da ya buga dama kan hagu ya shahi saman kafin shi ya shahi kuma da fuskar shi to nan ya ka ɗauka cewa kenan hannu aka fara shawa tukon aka shahi fuska to nan wawul atas bata hukumu ta tartib farata la la la la ta ji tartib bata wawu ana da wa kaza da abin da aka yi ake jirowa idan bata hukunta yadda aka aka wannan me kwata bata yi bawo aka wannan in ma sa in ma sun ba shi yasa da ya kama ka wannan ruwa mai tsokan wannan magana zaka ce kenan hannu ma aka tawata ko aka yi wannan abin sai yace wannan lafazin musulmi ne a wata ruwaya ta bukhari wa zaraba bi kasfihi al-arda ya bigi kasa da kayan hannun shi guda biyu wa nafaka fi hima hima jebusi dan ka san ba kasa ce bukata ba ba san kura ma sai jebusi sai jebusi hannun ma sai jebusi summa masaha bihi ma kaji kuma bayan wannan sai ya shayi huska da hannun biyu fa kaffaihi da kayan hannun kiran huska ake fara shawa ta kuma a shayi kayan hannun a shekar kenan huska ake farawa tukwan daga baya a shahini an ka buga hannun kan ƙasa sai ka shahi huska kuma sai hannun ka bakin wani wannan shi ne abin da ya inganta murfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi na maganar taimama na ɗaya bugu guda ba bi ba kuma bakin wuyan hannu ba gwiwar hannu ga inda aka samu maganar bugun na bugo biyu kuma har a kai gwiwar hannu irin na arwalla sai ya kawo na ne وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المنفقين إلى المنفقين رواه الدار قتلي وسهل أئمة وسهل وسهل أئمة وقف وقفوا abin da yake ruwa ta ibn umar kamar da aka dangana wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wai ya ce at-tayammum darabatan tayammama bugu biyu ce kinan bugun kasa su biyu za a yi darbatun lilwajen bugu guda na huska ne wa darbatun lilmin fakai ne kun bugu na biyu za a yi da a sha hannu zuwa gwiwa da hannu wannan darkun ya roto amma malamai sun wani magana zuwa ga ibn mace ba zuwa ga annabi sallallahu ba sai ta sun inganta ruwa zuwa ga ibn dan haka kenan a takaice maganar daga nan aka samu wani shi malikiya ta ɗauka ta taimama za a yi bugu biyu na harko a shayi huska gaba ɗaya a yi bugu na biyu kuma a yi haka zauwa nan a juyo a yi haka a ƙarshe kamar da yadda aka siffanta a littarin malikiya amma gaskiya zuwa ga abin da yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu alaihi wasallam kurin ga abin da ga amma kuma shine abin da ya inganta kurin ya san ma amma kurin ka yi bugu guda kurin kai haka ya ce miki bayan ce ka yi haka aikace sai buga hannun shi guda biyu a saman ƙasa ya ɗauko su ya bushe ya shaye fuska da hannu bakin bakin wuya hannu kwara bakin kuyi bakin kwanye wannan shi ne abin da ya inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam السعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسوه بشرته راه البغاء وصاحب ابن القتان يتصور بالأبدال وقتنين رسالة abinda yake da ruwayar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sa'id wudu'ul muslim abin da yake as-sa'id da saman kasa wannan malamai na magana cewa inda ake as-sa'id duk abu dutse ne kasa ce farar kasa ce jar kasa ce ta gishiri ce babbarki ya ce menene kurin kasa sa'id nan muke da magana katanga da fantur ba fantur wane ne kamar makaranta cikin cikin alwajiz mai littayin iya cewa abinda a matakin kaɗaƙi a cikin majalar albanin wallah ya ce albanin ke ce mini idan mara lahiya iya saman gadon likita yana iya taimama da katanga ya ce gwada fantur ta gwada fantur wana sannan da fanzu daga naki sai akwai da fanzu daga ko ko a zarafin zaka ba ce ya kama dutse kuna a yadda katanga gurin shi ma katanga ya yi mai ba na kasa ba da karan da kasa da wudu ina ne mai mutum karo da siminti duk ɗaya ne shayi za ka yi taimama a cikin sukun sai yanzu dai iya magana a cikin duk abin da ke saman ƙasa wazu musulmi abin arwadar musulmi shi mai yanzu kamsa matsala a yanzu za ka same ka a ƙasa yanzu misali yanwa idan wanda ya san stelil na gidan imajin darmeri imma polisi ne za a samu kan a waɗan ɗaki gaba da baya kashi ne sun go kashi babu wurin taimama ka tankata fa kashi ne ko'ina babu tsarki mai yawa dai an ba an gyara abin ba to da baka cewa sallah za ka yi ko lokaci ko ka sallah ko baka cewa sai ka wuta sallah ya kai ta haka ma cikin haka nan kun za ka yi tsaye kurin kurin kai ne sallah kurin kai sallah inda dama a kama ka da kuma na san kusa kusa gama ba bai aka maka ba a wanda a sajin dan ga sa cikin sirri da wannan wurin da sun gama da shi dama bai da galibi sai ya ce kenan abin da ke saman ƙasa abin arwallon musulmi ne iyanin kenan ƙasa kamar zaman kambacin arwallon ce ya ce wani mace da masu asini ko da shekara goma za a yi ko shekara goma za ka yi ma'ana aiki da ƙasa ba shi da dele ba shi da lokaci kaza bakin ko su ɗaya za a yi ko su biyu za a yi in dai babu ruwa kurin ƙasa ce kambacin arwallon ka inda kullum za ka tada arwallon zaka ce yana iya kana kusa da shiga wani hali da kumci a ce ba a baka ruwan sha ruwan arwalai amma ba ka na sha ka gani sai ka sha kuma yana kuma ka taimaka sai ka sada taimaka amma a kuma ka na sha an samu yawa magabata cikin wani halin da kumci a sa mutum kaso rijiya ba a saka ka rijiya gidan kaso a rijiya a rijiya a saka ka ka yi kashi ka yi wutsar jiki ya gana magana na sanin rijiya suke zira mutum rijiya zira ka zai kuma yin malami aka tama haka nan da yau haka ya ce fa'iza kenan wannan a sa'id wazu musulmi abin a ruwallon musulmi ne wa illa mai yi dulma asara sinin in bai samu ruwa ba kudin samu ko shekara goma zai amma ce fa'iza waje da lama'a idan ya samu ruwa falle ta killa ya ji tsoron allah sai ci gaba kuma da aiki da taimama wani husu ba sarto kenan ya shawa mana goga ma shawa fata shi kenan ya wanke fata shi da ruwa kenan amma an ba ruwa an baka da matuƙa ruwa ya samu to ka yi ƙoƙarin samu fata ka wannan ruwa da ka samu wannan shi ne abin da ke wannan ruwa sai kuma dai hadisin ya shi wahid ya tabbata hadisin gaskiya wani turmizi ana abi zarar na hawa wasu hawa kuma وعن أبي كنا عندنا حديث كنا تبتا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهم ماما فتيمما سعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يد الآخر ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أثبت السنة وأجزأتك ثلاثك وقال للآخر لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائي abin da yake wannan ruwaya cewa mutum biyu wanda musu musulmi ke cewa mutum biyu suka huta cikin bulaguro sai lokacin sallah yi lokacin sallah da ya yi ya ce walesa ma'amama ina kharajo rajulani fi safar mutum biyu sun wata bulaguro fa hadaratu salatu lokacin sallah yayi walaysa ma'ahuma ma'un babu ruwa tare da su fatayammama sa'idan tayyiba suka yi tayammama da abin da ke saman ƙasa mai tsarki fasallaya suka yi sallah sun mamaye daga lama fil waqt sai suka samu ruwa a cikin lokacin sallah to ta ba ke ruwa su da ruwa ya zo fa'ada ahadu masalat wal wudu sai daya a cikin biyun ya sake sallah kuma ya sake ya sake arwala kuma ya sake sallah walamin tul akhar shi daya da abin da ya arwala ma bai sake sallah ba shi bai sake sallah ba to wannan wani ya sake sallah da arwala wani bai sake sallah ba su ma ata ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka zo wajen manzon sallama duka bin kenan suka zo wajen manzon sallallahu alaihi wasallam fa zakara lahu suka gane ga abin da ya wakana ga abin da muka yi faƙalar linda zilin da naga cewa wani bisaken ba a sabta sunna wa za ta salatuka ka yi daidai da sunna kuma sallaka ta yi kinan ba sakewa sunan kuma ce wa ƙalar aka ce ma ɗayan lakal ajar marratain kana da ladar biyu to kinan ne ladar biyu wannan da ba sa sallah nan ladar biyu ishtihadi yayi a yanzu bayan labarin ya zo maka kai bai labari za abin da ake ciki ba ishe ga mai ladan sallah sallah biyu a cikin ladan wancan tayi sallah da wancan tayi ya lalanta ko sallah da biyu sallah biyu an ce an ce bace ladan sai ga ladan sallah biyu shine gurin amma wanda ne sunna wancan na farko kenan sai daga baya kace bata ba kaga kai yanzu kenan ka taba sunna kenan daidai da sunna in kai ta mama kai sallah ka kare sai ruwa zo ba sake sallah sallah ta wuce kai ta gaba wannan shi ne abin da ya kan a wannan wuri wancan da muka na amar bin yasir abin da ruwa ta zo da shi da umar ne wannan abin ya kan amar bin yasir inda ya birgima wannan tare suke da umar bin khattab umar ya ki birgima ya ki yin sallah ya kyale shi da aka zo shi amar ne ya bayanin abin da aka ce a nan ne a madadin umar da kai muka sami janaba ga abin da ya kana da wata ran amar da ya bani labarin yin taimama da janaba umar ya ce me yasa ya ce umar kamance da yi da kai muka samu janaba kaza ni ne kaza kai baka yi ba muka ba annabi labari yace ga ni zan yi kar kenan ana a takaice can amara ne da umar sannan wata riwaya da ba ta kawo nan kuma sun je mutum guda biyu suka yi sallah da taimama lokaci aka hayi lokacin aka samu ruwa to kenan samu ruwa bayan kaya domin a ce nan tun da taimama kamacin ruwa ce kenan ba bukata ka sake tun da kayi abin da aka ɗora maka kai maka mutum ruwa ce kai ba ka sake ba kuma da ruwa zo idan kun ga ala saboda gaba sai mutum ya matsa zama gama magana ta imam malik ta bayan ka ƙara ruwa zo ba magana sake ina ganin ya kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته